إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare ƙaramar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna almuru na 23 kuma shan ruwa na 23 majalisi na 23 24 ikon Allah. Kyau. Muna majalisi na 23, shan ruwa na 23 a To yau ko karatunmu zai yiwu ba ne, kwanan wata ma ya ƙi zuwa, balle karatu. To, ishirin da hudu ko? ishirin da hudu majalisunmu na ishirin da hudu kuma shan ruwa na ishirin da hudu a cikin wannan wata mai albarka na ramadan shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da ishirin da hudu ga watan maris miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin suratu Ibrahim alaihi salam a karatunmu na jiya a mun fara karatu cikin ayoyi na 44 zuwa aya ta 46 amma lokaci ya kare ba mu gama ba don haka akwai bukata za mu koma waɗannan ayoyi don mu ba su haƙƙinsu gwargwadon hali Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da za mu faɗa. A gabanin nan akwai takardu da da akan aiko, takardu da yawa sun zo da kuɗi a cikinsu. Akwai takarda mai ɗari biyar, akwai takarda mai dubu ɗaya, akwai takarda mai dubu ɗaya da ɗari biyar, akwai takarda mai dubu biyu, akwai takarda mai dubu ɗaya. Sun iso. kuma kowace takarda akan kunsa mata wannan kudin ana roƙon addu'a ne to na ciccire kudin na haɗa kansu ga su ana addu'o'in kuma kowa na karanta bukatarsa amma ba ni ne mai biya ba Allah shi ne mai biyan bukata Allah ya san nayi kuma ya san kunyi kuma ya san kun roƙa Allah madaukakin sarki ya karba muku sadakarku. Ubangiji Allah ya biya mana bukatunmu baki daya. Da marasa lafiya, da masu neman haihuwa, da masu kes na sana'a, da masu harkar kasuwa, da sauran waɗanda na gaggani Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin kowa ya biya masa bukatarsa. Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe mana al'amura, ya iya mana abin da ba za mu iya ba. akwai wanda ya koka cewa mahaifinsa yana zuwa Lagos kuma in ya je Lagos yakan dawo gida amma yanzu shekara biyar shiru ba ko labarinsa kuma a yadda da ya saba musu zai wahala ya kwana ɗaya biyu bai ji labarin gida ba amma yanzu shekara biyar ba labarinsa lallai wannan abin tausayi ne Allah madaukakin sarki ya bayyana shi Allah ya sauƙaƙe masa rayuwa a duk yadda yake Allah ya takaita masa fitina Allah ya dawo da shi ga iyalansa a wannan kuma yace malam ya halatta na zauna a shagon da aka karɓi bashin banki aka buɗe shi saboda na ga da kuɗin ruwa a ciki to kai ina ruwanka ko ba haka ba ba kai ne ka karɓi kuɗin ruwan nan ba kuma ba kuɗin ruwan aka zo aka ajiye maka ba kaya aka ajiye maka sayar kuma ba hada-hadar ruwa aka ce ka yi ba to ina ruwanka da cewa asalin kuɗi na ruwa ne ai ba ruwanka da wannan da haka ka je kai sana'arka wannan ya ce don Allah idan ruwa ya shiga ido ko kunne yana karya azumi a'a idan ruwa ya shiga ido ko ya shiga kunne baya karya azumi sai dai idan mai saka shi ya saka shi ne domin ya gangara masa ya masa amfani to kaga wannan idan bukatar hakan ta sa yayi haka to sai ya karya azuminsa domin akwai hanya ta ido akwai hanya ta kunne amma in dai rinjaya ne saboda alwala ko saboda wanka sai ya ji ruwan ya shiga kunnansa ya gangara wannan ba zai fitar da azuminsa ba wannan ya ce da fatan an sha ruwa lafiya shin malam wannan yana daga cikin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kuma mutum zai iya yi don cikar wani buri to lallai haka ne idan mutum ya ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin yayi salati yayi salati kuma yayi taslimi daidai yake da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim daidai yake da kace sallallahu alaihi wa sallama daidai yake da kace alaihi salatu wassalam duk waɗannan salati ne Allah madaukakin sarki cewa yayi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima kaga sallu 'alayhi in kace Allahumma salli 'alayhi wa sallimu taslima kace wa sallim kai abin da aka ce eh kai abin da aka ce don haka salati ne ana iya yi mutum yana iya yin sa a matsayin salati insha Allah barakallahu fikum yana neman addu'a to wannan shine mai maganar Lagos kenan nayi magana akai a wannan yace shin ya halatta mutum yayi bakance kamar yace idan Allah ya bar ya bashi sa'a ko lafiya zai yi sadaka ko azumi sannan Allah ya ji kan musulmai gaba daya to shi Allah ya jikan musulmai gaba ɗayan yana cikin bakancan ne ko kuma shi kayi shi ne daban a ƙarshen tambayar tata Allah ya jikan musulmai baki ɗaya to bakance asalinsa halal ne min haithul asul min haithul asul bakance halal ne shine mutum ya ɗauka wa kansa alkawari tsakaninsa da Allah cewa zai bauta wa Allah da wani nau'in bauta wanda bai waje ba a kansa ba in mutum ya yi bakancan sallar azahar ko ya yi bakancan sallar juma'a ko ya yi bakancan azumin ramadan za a ce wannan bakancan nasa ba shi da mahalli saboda dama waɗannan wajibai ne to ana yin bakancan abin da ba wajibi ba ne azumin nafila rakawo'i na nafila ciyarwa ta nafila da sauran ayyuka kauliya da fi'iliya na ibada to idan mutum ya ɗauka ma kansa alkawari cewa zai yi wa Allah to kamar rantsuwa ne kamar mutum ne ya ce wallahi tallahi zai yi azumi kaza wallahi tallahi zai yi sallah raka'a kaza to ba kance kamar rantsuwa ne to amma idan mutum ya jingina bakancansa da wani abu da yake nema a wajen Allah yace ya Allah idan ka bani lafiya ko idan ka ba wani lafiya ko idan ka bani sa'a jarabawa ko idan na samu wannan aiki ko idan na auri wance ko idan na haifi ɗa namiji ya zama daga cikin bukatunka ka jingina wa Allah kace in ya maka wannan kai ma za ka masa za ka masa bauta da azumin kwana kaza ko da sallar raka'a kaza ko da ciyarwar miskini kaza ko da ɗawafi ko da umra ko da hajji duk dai abin da ake bauta Allah da shi sai ka ce idan Allah ya maka kai ma za ka bauta masa da wannan abin ka ɗora kanka wajibcin wannan abu to irin wannan da yawa malaman fiqh suka ce makaruhi ne an ƙi a hakan nan amma idan mutum ya yi kuma Allah ya biya masa bukata to wajibi ne a kansa ya cika ya cika wa Allah alkawarin da ya ɗauka asali mutum ya fare shi ya ce Allah idan ka mun kaza zan bauta maka da kaza suka ce makaruhi ne amma idan mutum ya riga ya yi ɗin to kuma sai Allah ya biya masa bukatar to wajibi ne kuma ya cika wa Allah alkawarinsa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, annazar la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil ba kance ba shi yake sa Allah ya zo mutum da alherin ba amma duk wanda ka ji yayi ba kance ya ce idan Allah ya bashi lafiya zai yi kaza in ya samu sa'ar jarabawa zai yi kaza wannan abin da yake cewa zai yi dama bai saba da shi ba tsoron abin yake shi yasa har yake bakance da shi an gane wanda yake idan Allah ya ba shi sa'ar jarabawa zai yi azumi uku dama ba gwanin azumi ba ne azumi ukun ya ɗauka wani babban aiki to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ce irin wannan bakance ana tatsar marowaci ne ana tatsar marowaci ne abinda bai saba yi na ibada ba idan ya wajabta a kansa da bakance zai zo ya yi shi don haka malamai suka ce asalinsa makaruhi ne cika shi kuma wajibi ne wannan kuma yake cewa ya tashi yin fitsari bai duba agogo ba sai ya sha ruwa bayan ya dawo ya duba agogo sai ya ga karfe biyar da rabi yayi hukuncin azuminsa yake wato ma ba sallah ka tashi ba to karfe biyar da rabi ka ai sallah ma ta yi nisa ko an idar ma a wani masallacin ko amma fitsari ne tashe shi wai kuma da ya je fitsarin sai da ya dawo zai ƙara kwanciya ya duba agogo sai ka karfe biyar da rabi ba sallah ta tashe shi ba to idan abin da ka faɗa haka ne cewa wato kuskure ka samu da ka tashin baka yanayin bai nuna maka cewa gari ya waye ba kuma har ka sha ruwa sai daga baya ka ankara shikenan azumin ka yana nan abin da kai sunansa kuskure kuma ba zai karya azumi ba sai ka kiyaye nan gaba alamar kuskure ne shine nan gaba ba za ka tashi baka san halin da kake ciki ba ka ɗauki abinci ko abin sha ka sha ba za ka ƙara yin haka ba in dai wannan kuskure ne in kuma ganganci ne goma za ka sake Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya ce wa anzirin nasa yau mai atihim al'azabu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وبنجي تعالى يتي يا محمد عليه الصلاة والسلام وأنذر الناس كغرغد متاني يوم يأتيهم العذاب game da ranar da azaba za ta zo musu waɗannan mutane ana nufin kafirai kamar yadda Allah ta'ala ya ce alladhina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum alladhina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum annasu na farko kafirai ne annasa na biyu kafirai ne amma sai aka ce annas so a kissar da siyakin shi yake nuna me ake nufi kamar yadda wannan ma siyakin shi yake nuna annas ba ana nufin dukkanin mutane ba ana gargaɗin waɗanda suka cancanci azaba a gargaɗe su da sakamakonsu idan wannan gargaɗin ya musu amfani su tuba tun a nan gidan duniya Allah maɗaukakin sarki ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama karo na farko karo na biyu kuma duk wani wanda yake koyi da shi wajen isar da saƙon Allah ka gargaɗi mutane game da yinin da wato azaba za ta zo musu ka gargaɗi kafirai game da yinin da azaba za ta zo musu nan yauma kamar yadda jiya na ambata yauma maf'uli ne sani ba zarafi ba ne ba in zarafi ne sai a ce sai ya zama kenan ranan ne zaka gargade su alhalin ba haka ake nufi ba zaka gargade su ne game da ranar wa anzirin nasa yauma annas al-maf'ul al-awwal yauma al-maf'ul al-thani ya'tihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu wa ya ladina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib wannan situation din ake faɗa na wannan ranar ka gargaɗe su ranar da wannan abun zai faru halin da za su samu kansu a wannan rana azaba za ta zo musu sai su waɗannan azzalimai waɗanda su ne dai kafiran sai su ce rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qaribe ya ubangijinmu kai mana jinkiri zuwa wani lokaci ɗan lokaci qarib nan kurkusa ba da nisa ba ba mu dama duk ƙarancinta shine akhirna ila ajalin qarib yi mana jinkiri zuwa wani lokaci ba mai yawa ba nujibu da'awataka a wannan lokaci za mu yi amfani da dama mu amsa kiranka wa nattabi'in rusula kuma za mu yi amfani da wannan dama mu bi manzanni Allah ya ce a walam takunu a kasamtun min qablu malakun min zawal shin ba ku kasance kun yi rantsuwa da can ba a baya malakum min zawan cewa ba za a kau da ku ba ba ku yi rantsuwa akan cewa ba za ku bushe ba irin wannan yanayi da kafirai za su samu kansu ranar alkiyama a cikinsa wanda yake mai ban tsoro kuma na nadama Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin irin wannan yanayi kuma lura da yadda labarin ya zo a cikin alkur'ani mai girma haka yana samun su kafin mutuwa a ƙarshen rayuwa a daidai lokacin da magiya ba za ta yi amfani ba sannan haka yana samun su a lahira a lokacin da suka ga azaba faruwar haka a duniya lokacin mutuwa shine kamar wannan wanda yake gabanmu kun ga cewa suka yi rabbana akhirna ya ubangijinmu ka yi mana jinkiri ila ajalin qarib zuwa wani lokaci ba mai yawa ba kun ga ka yi mana jinkiri zuwa wani lokaci yana nuna cewa daɗi suke so na rayuwar duniya domin su samu dama kenan daidai lokacin da aka zo za a ɗauki rayukansu ne kamar yadda a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin sosin munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله يتي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون كو يعملون الله ما دوك تنسلكي يتي وأنفقوا مما رزقناكم كتير daga abin da muka arzuta ku da shi min qabli an ya'ti ya ahadakumul mautu tun gabanin tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku fa ya kula sai ya ce sai ya ɗora cewa lokacin da mutuwa ta zo kenan fa ya kula a lokacin ne zai ce rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji na me zai hana ka jinkirta mini zuwa wani lokaci ba mai yawa ba fa saddaka sai na yi sadakar wa akun mina salihin na jara aiki na in zama cikin nagartattun bayi to kun ga da wannan ayar da ke gaba mu cikin suratul ibrahim da waccar ayar da take cikin suratul munafiqun suna nuna mana cewa wato kafirai idan sun ga mutuwa to suna burin a ce a ɗaga ƙafa tunda sun ga zahiri sun tabbatar da cewa babu ba makawa abin da ake cewa zai same su na azaba gashi sun gan shi to a daidai wani lokacin sai su nemi a ƙara ba su wata ƙaramar dama su gyara wannan kafin mutuwa kenan a ƙara ba su wata dama ko da ƙarama ce shine ajalin qarib lokaci kankani domin su gyara sannan alkur'ani ya nuna mana cewa hakan nan idan an tashi tunda Allah ta'ala ya ce ba zai jinkirta ba za su nema amma ba za a ba su dama ba alkur'ani sai ya nuna mana to a lahirar ma bayan an tashi idan masifa ta yi masifa za su sake zuwa da wannan application ɗin za su sake zuwa da wannan bukatar zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah maɗauki sarki yake cewa cikin suratul mu'minun wa nufikha fi suri fa idza hum min al ajdath ila rabbihim yansilun wa nufikha fi suri ya subhanallah fi suratul mu'minun na wa idza nufikha fi suri jazakallahu khairan wa idza nufikha fi suri فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون bayan an ɗanɗana musu kudar azaba zafin wuta yana babbaka fiskokinsu labban bakinsu ya fare haƙwaren sun fito Allah maɗaukakin sarki zai sa mala'iku su musu tambaya alam takun ayati tutla alaikum shin ayoyina ba su zan ana karanta muku ba fastakbartum kuka yi girman kai ko alam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman eh kuka kasance mutane masu ɗagawa قالوا سيسكي ربنا غلبت علينا شقوتنا يا أبنجدهم إيرمو تيترين جايمو إيه سومت ياتاني da haka za su ikirari su yi ikirari cewa sun matsiyata ne sai su ya ubangiji iyar mu ce ta rinjaye mu kuma muka sance mutane batattu sai su ce rabbana akhrijna minha ya ubangijin mu ka fitar da mu daga wannan wuta ka fitar da mu fa in udna in mun sake kafircewa in mun sake kangarewa fa inna zalimun lalle mun san mu azzalimai ne amma yanzu a ba mu wannan damar a fitar mu je mu gyara to kaga wannan a cikin wuta fa haka Allah madaukakin sarki ya kuma cewa cikin suratul sajada walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Allah maɗaukacin sarki ya ce, Da a ce za ka ga sa'ilin da almujirimu na naki suru usihim, mujirimai wato kafirai suka sunkuyar da kansu, suka sunkuyar da kayuwansu saboda kunyar Allah, inda rabbihim gaba ga Ubangijinsu suna kunyar kaso ɓarar da suka tafka, da rasar kunya da maganganun da suka yi ta faɗa da taurin kai da suka yi tai da zalunci da sheke ayar duniya da suka rinka yi yanzu ga su gaban Allah maɗaukakin sarki kunya ta cin musu ga kuma hukunci suna gani wuta za su shiga sai su ce rabbana abasarna wa sami'na ya ubangijinmu mun gani mun gani mun ga tabbas wa sami'na kuma mun ji yanzu kan da ba sun toshe kunnuwansu ba da sun toshe kunnuwansu suna harguwa suna hayaniya ba sa so masu ji abin da annabawa suke faɗa yanzu ce ya ubangiji mun gani kuma mun ji farji'na kamar mu na'amal salihan za mu je mu aiki gangariya garau inna muqinu ne yanzu mun sami yaqini tabbas kai din kai ne za mu gyara kaga wannan ma ya nuna maka cewa lallai kafirai a lahira za su nemi a dawo da su don su gyara hakan nan cikin suratul an'am Allah ta'ala yana cewa walau tara idh wuqifu 'ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun ubangiji ta'ala yace da zaka ga sa'ilin da ake tsai da su akan wuta idhuqifu 'ala an-nar an tsayar da su akan wuta za a saka su faqalu sai su ce faqalu walau tara idhuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu sai su ce ina ma a mayar da mu ya laitana nuraddu ina ma a mayar da mu wala nukazziba bi ayati rabbina ina ma a mayar da mu in ya so ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba kuma za mu zama daga cikin masu imani Allah ya ce bal fita sha'aninsu fita harkarsu badalahum ma kanu yukhfuna min qablu abinda wato suke ɓoyewa a baya yanzu ya bayyana musu abin da suke ɓoyewa ko abin da da yake ɓuya musu yanzu ya bayyana musu walau ruddu kuma inda za a mayar da su ɗin ma la'adu limanuhu anhu da sai sun koma wa abin da aka hana su kaga yanzu wannan ayoyin guda biyu suna nuna mana cewa kafaran a lahira za su nemi a mai da su amma Allah masanin gaibu sai yake ba mu labarin duk wannan magiyar da suke a lahiran ma har a cikin wutar ma inda a ce za a biye su a karɓi wannan wato magiyar tasu da roƙon nasu a dawo da su za su sake kumawa shine walau ruddu la'adu inda an dawo da su duniyar ma la'adu limanuhu anhu da sai sun koma wa abin da aka hana su sannan cikin suratul fatir Allah ta'ala ya ce wahum yastarikhuna fiha وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الله تعالى يتي وهم يصرخون فيها suna nan a cikin halin ihu da kururuwa a cikin wuta rabbana akhrijna suna cewa suna kuwa ya ubangijinmu ka fitar da mu na'mal salihan ghairal alladhi kunna na'mal in yaso zamu gyara aiki zamu aiki na gari ba irin aikin da da muka yi na taurin kai da fajirci ba Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara ba mu raya ku bane ba ku shekaru ba duk mai tunani bai ishe shi tunani a shekarun da yayi ba don mai nazari mai gargaduwa damar da muka bashi ta rayuwa ba ta ishe shi ya gargadu ba ba ku gani a wajen wasu ba duniya kanta ba ta yi muku wa'azi ba kuka ƙare shekarunku shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in ka ƙare ta gaba ɗaya a tambele sai yanzu kana neman a baka wata biyu ko wata uku ko wata shida ka gyara duk wancan shekarun bai maka amfani ba waja akumun nazir kuma mai gargadi bai zo muku ba Allah ya ce fazuqu ku ci gaba da dandanawa ku ci gaba da dandana kuda azaba amma lil zalimin min nasir azzalimai ba su da wani mai tsaya musu wanda zai taimake su Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu waɗannan ayoyin duka suna ƙara tabbatar da saƙon ayar da ke gabanmu cewa kafirai dai da fajirai da fasikai da duk ma masu aikin sabo za su yi nadama karo biyu su roƙi alfarma a lokacin da lokacin da alfarma ya wuce lokacin mutuwa lokacin gargara daga wannan lokacin ne kangararre yake fara fahimtar lallai da gaske ne ba wasan kwaikwayo ba ne daga lokacin mutuwa shi mai imani dama yana da yake ne ba sai mutuwa ta zo masa ne sannan yake gaskata Allah ba amma marar imani kangararren fajiri shi sai mutuwa ta zo masa ne a lokacin ne yake ganin a sai wannan al'amarin gaskiya ne ba almaraban wala ta hina mandam ba kuma lokacin da za a yi nadama ba ne domin idan an yawa ba za ta yi amfani ba sannan haka karo na gaba idan an ga azaba to nan ma za a yi ta ƙoƙarin neman a dawo don a gyara yanzu don Allah idan alkur'ani yana mana wa'azi yana karanta mana irin waɗannan hali da ɗan adam zai iya samun kansa kuma sai ka jira sai ka samu kanka a wannan hali ba za ka gyara tun kana da damar gyarawa ba yanzu fa kana da damar gyarawa in ka san kana gazawa a hakkokin Allah ka gyara tsakaninka da Allah akwai lokaci idan ka san kana saba wa Allah to ka gyara tsakaninka da Allah akwai sauran lokaci in ka san kana cin hakkokin da ba naka ba na bayin Allah to ka gyara tsakaninka da su ku daidaita da Allah kana da sauran lokaci amma alkur'ani yana ƙwanƙwasa yana faɗa cewa akwai lokacin da za a zo mutum zai nemi a bashi ƙaramin lokaci wanda bai kai shekarunsa ba ƙaramin lokaci da bai kai rabin lokacin da aka bashi ba ku ji suna cewa ajalin qarib lokaci takaitacce suke so kawai za su yi amfani da wani chance da wata dama ne kawai su warware matsalolinsu a dawo a sake lissafi sai Allah maɗaukacin sarki sai ya ce a'a ai lokacin ya wuce lokacin ya wuce Allah ya kiyaye shine anan Allah subhanahu wataala yace fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib sai waɗanda suka yi zalunci sai su ce ya ubangijinmu ka mana jinkiri zuwa wani lokaci ba da dadewa ba nujibu da'wataka sai mu amsa kiranka wannan jawabi ne sai mu amsa kiranka, ka mana jinkiri, mu kuma in ka mana jinkiri, nujib da'awataka, za mu amsa kiranka, wa nattabi'in rusul kuma za mu bi manzanni. Sai Allah ya ce, A walam takunu a kasamtun min qablu ba ku ne kuka yi rantsuwa ba da can, malakun min zawal cewa ba za a kau da ku ba malamin tafsiri suka ce wannan kamar faɗin su kenan faɗin Allah madaukakin sarki a kansu wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamutu bala wa'dan alaihi haqqan Allah madaukakin sarki yace sun yi rantsuwa da Allah kuma suka haƙiƙance rantsuwa shine jahda aymanihim suka yi rantsuwa da Allah kuma suka hakikance rantsuwar cewa la ya ba'atu Allah man ya mutu wai Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba suka yi rantsuwa cewa ƙarya ne ba za a tashi ba ba wani tashi to Allah madaukakin sarki yace ba ku yi rantsuwa ba cewa ba za a tashe ku ba ba ku yi rantsuwa cewa ba za a kauda ku ba a kauda ku a dawo da ku a yi iko da ku kun yi rantsuwa cewa ba za a yi muku haka ba Allah ya ce wa sakantum fi masakinin ladina zalamu anfusahum kun san kafirai a lahira idan suna ihu suna kokawa ana sauraron su ana sauraron su amma sai dai martanin da ake musu amsar da ake ba su ba mai daɗi bace ba amma in sun nemi ruwa za a ba su sai dai sun kwammace ba su nema ba in sun yi tambaya za a amsa musu sai dai sun kwammace ba su tambaya ba in sun yi roƙo za a ba su amsa sai dai za su kwammace ba su roƙa ba don haka da suka yi roƙon ai musu jinkiri za su gyara aiki shine ake ba su amsa da waɗannan tambayoyin shin ba ku ne kuka rantse ba za a yi haka ba sannan wasakantum fi masakinin ladina zalamu anfusahum shin ba ku ne kuka zauna a gidaddajin waɗanda suka zalunci kawunansu kafin ku ba waɗanda suka yi kafirci kafin ku suka yi fajirci da tsiyataku kafin ku ba kun zauna a gidajensu ba ibnu ashur malamin tafsiri Allah ya ji kansa da rahama yace wannan gaba da Allah madaukakin sarki ya faɗa wato ana yi da ƙureshawan makka cewa shin akan hanyar ku ta zuwa sham ba kwa ratsawa ta kufayin samudawa har ma in ta kama ku ya da zango akan hanyar ku ta zuwa yaman ba kwa ratsawa ta kufayin adawa har ma in ta kama ku ya da zango shine wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum shin ba ku zauna shin ba ku ratse cikin gidaddaji da mutsugunnai na waɗanda suka zalunci kawunansu kafin ku ba suka yi kafirci kafin ku kamar mutanen annabi nuhu adawa mutanen annabi hudu samudawa mutanen annabi salihu hakan nan mutanen madiyana Allah maɗaukacin sarki ya ce wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim sannan kuma shin bai bayyana muku ba yadda muka yi da su irin yadda muka aikata musu shin bai bayyana muku ba kun ga wannan duk tambayoyi ne fa akan duk amsoshi ne akan tambayar da suka yi ai musu jinkiri ba ku rantse ba za a yi haka ba ba ku zauna ba su gitta ba ku gitta ba ku ratsa ta gidajen azzalumai ba ba ku ga yadda muka yi da su ba nan fa tabayyana lakum ya bayyana muku malamin tafsiri suka ce bai takaita kadai akan abin da suka gani ba e kun ga alamar tarihi nasu kufayinsu sannan kuma labari na iyaye da kakanni irin na al'ada ya zo kunnuwanku dole kuna da labarin abin da aka yi ba yadda za a yi a garinku a ce akwai wani tsohon wuri na tarihi na alamar an zauna na alamar an yi rayuwa wannan wurin kuma ya zama gagarau a haka yake ba yanda aka iya da shi ba wanda zai iya zuwa ya fasa ya je ya tono ya gini a wajen wurin ya zama gagarau kuma a ce ba ku da labarin me ya faru ba zai yiwu ba duk wata alama daga cikin alamomin da aka gaje su a tarihi a garuruwa sai ka samu al'adar zamantakewa ta ba tarihi akan wannan alamar da haka fatabayyana lakum kaifa fa'alna bihim kun ga kufayinsu kuma ya yadda muka yi da su ya bayyana muku kun ji labari sannan kuma kun ga abin da kuka gani da idon Allah ya ce wa darabna lakumul amsal kuma ai mun buga muku misali misalsalu mun bubbuga muku misalsalu misalsalu na ayoyin shari'a da misalsalu na ayoyin halitta mun bubbuga muku Allah ya ce walaƙar sarrafna fi hadal qur'ani min kulli masali fa'aba aksarun nasi illa kufura a cikin wannan alƙur'anin Allah ya ce mun sarrafa misalsalu mun bubbuga misalai nau'i-nau'i kala-kala ba irin misalin da ba mu buga ba Allah ce fa ba aksarun nasu illa kufura amma mafi yawan mutane sai suka ƙi sai kafirci suka zaɓa Allah ce walaƙad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin la'allakum yatadhakkarun haƙiƙa mun buga wa mutane a cikin wannan alƙur'anin kowane irin misali na ɗaukan darasi da izina domin su gargaɗu don haka Allah ya buga misali da ayoyin shari'a a gurare da dama misali kuma kala-kala da duk wani mai hankali to ya ishe shi ya ɗauke shi a matsayin darasi sannan kuma Allah ya buga misalai da rayuwa. shin tun da kuna rayuwa kuna da hankali ba kwa ganin misalai ne a cikin rayuwa idan kana raye da hankalinka kayi shekaru wata irin jarrabawa ce baka gani ba wani irin misali ne baka gani ba ya kai mai yin kafirci baka ga misalin kafirai bane ya kai mai yin munafunci baka ga misalin munafukai bane ya kai barawo ba ga misali akan barayi bane ne ya kai mazinaci ba ga misalin mazinata ba ya kai mai cin hanci da rashawa ba ga misalin masu cin hanci da rashawa ba ya kai ɗan ta'adda mai kisan kai kidnafa ba ga misalin ‘yan ta'adda ba ne ba ga misalin kidnafas ba ne ya kai mai alfahari mai tutiya da ilimi ko da dukiya baka ga misalin masu ilimi ba ne ba ga misali akan masu dukiya ba ya kai mai alfahari da mulki da sarauta mai bugun kirji da jiji da kai da mulki ba ga misalin masu mulki ba ne wani irin misali ne babu cikin ayoyin halitta na Allah maɗaukacin sarki babu amma Allah maɗaukacin sarki ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun ire-iren waɗannan misalsalu Allah ya ce muna buga su wa mutane amma babu mai hankalta ya yi la'akari da su su yi masa amfani sai waɗanda suke da sani sai waɗanda suke da sani kaga sai Allah ya ce wa ma ya'qiluha saboda da hankali ne ake fuskantar misali kenan duk wanda misali bai masa wa'azi ba to ka kore masa hankali in ka kore masa hankali kuma ka yi daidai yanzu tsakani da Allah misalsalu na rayuwa da gwagwarmaya ta rayuwa idan baka ɗau izina da misali akan ɗan uwanka ba to sai lokacin da nadama ta zo maka a lokacin da kuma babu sauran hanzari a gare ka jama'a an fahimci abin da Allah yake faɗa a nan ma'ana wasakantum fi masakinin ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal kun zauna a gidaddaji kun ratse a kufayi da alamomi na waɗanda suka rayu kafin ku muka hallakar da su kuma har yau sai dai labari kuma kun gani labarinsu ya zo muku kun ga gurbinsu sannan misalsalu na rayuwa dukka masu wa'azi ne amma duk ba su yi muku wa'azi ba to mu ma yanzu haka ne mu ma yanzu haka ne bahaushe ya yi gaskiya ya ce gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah ba don komi ake buga misali ake ba da labari ba wallahi sai don ka yi wa kanka faɗa sai dan ka yi wa kanka faɗa Allah ya kiyaye malamin Profeso Mansur Ibrahim Sokoto ya ce duniya makaranta akwai mai musun wannan jumla ba mai musu duniya makaranta to duk wanda duniya ba ta yi masa wa'azi ba to ranar da zai wa'azantu kuwa jara ba zai yiwu ba lokaci ya kure masa yanzu ne za ka wa'azantu da mutuwar wasu ne da talaucin wasu ne da saukar wasu ne a makami da kunyatar wasu ne da shiga kunci na rayuwa da wasu ka samu kansu sakamakon aika aikarsu duk wannan darasi ne kuma ya ishe ka ka ɗauki darasi ya ishe ka ɗauki misali shine wa darabna lakumul amsal Allah ya ce kuma ai mun bubbuga muku misalai wannan fa ana gayawa masu neman a mai da su ne to wannan amsar da ake ba su za su sa ran a bayanta za a ce da su amma ku zo ku koma sabu Allah ya ce wa qad makaru makrahum kajifa kajifa sun kulla makirci makaru sun kulla makirci zagon ƙasa eh haƙa ramin mugunta ta yi makarƙashiya a wani makarƙashiya ta ƙeta ta mugunta ta yadda shi bai farga ba shi ne makaru shi ne makirci Allah ya ce ka jifa wa ƙad makaru haƙiƙa sun yi makirci makarahu kuma makirci irin nasu sun ƙulla makirci makirci irin nasu wa inda Allahi makruhum Allah ya ce kuma makircin sunan yana wajen Allah fa wato makircin da suka kulla ɗin fa yana wajen Allah malaman tafsiri anan suka ce yana wajen Allah ta fiskar ƙudura da iko sani Allah yana sane da makircinsu kuma Allah yana da cikakken iko akan makircinsu shine wa inda Allahi makruhu duk kullakullansu gaba ɗaya Allah yana kallonsu yana jinsu yana ganinsu yana da iko kuma a kansu kuma ya shirya gadar rusa makircinsu wasu malaman tafsiri kuma suka ce wa inda Allahi makruhum ai wa inda Allahi jaza'u makrihim sakamakon makircinsu kuma yana wajen Allah sun kulla makircin amma sakayyar makircinsu yana wajen Allah Allah shi ne mai maida musu martani wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah yace kuma koda makircin nasu kuwa ya kai duwatsu su gushe sanadin makircin koda makircin nasu ya kai duwatsu su gushe sanadinsa wannan ba zai hana Allah madaukakin sarki ya rusa makircinsu ba ba zai hana Allah madaukakin sarki yayi sakanya mummunar sakanya akan wannan makircin ba wasu malaman tafsiri suka ce nan wa in kana ita wannan in suka ce nafiya ce tana da ma'anar ma linnafi ai wa ma kana makruhum litazula minhul jibal sun kulla makirci iya makirci amma makircinsu bai kai ma duwatsu su gushe da shi ba makircinsu bai ma kai ya gusar da duwatsu ba kaga idan mun ɗauki ma in mun ɗauki in da ma'anar ma wasu kuma suka ce a'a in tana nan mahalli ne na taukidi mukhaffafa ce littaukid sannan lamun ta litazula ita ma lamun taukidi ce don haka wa in kana makruhum litazula minhul jibal sai ba da ma'anar wato lalle kuma kircinsu ƙarfinsa ya kai duwatsu su bushe irin makircin da suke kullawa da shirin da suke yi in ba dan Allah ne a tsaye akan wato da'awar annabawa ba to makircinsu ƙarfinsa ya kai ya tumbuke duwatsu ya kawar da su dukka waɗannan ma'anonin malaman tafsiri sun faɗa amma dai ma'anar da ta fi shahara ita ce wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wa in da ma'anar walau ma'ana ko da makircinsu ko da makircinsu ya kai ya gusar da duwatsu ko duwatsu su gushe sanadinsa addinin Allah ba zai gushe ba domin duk misalin da Allah yake bugawa kenan nan ka yi mamakin me yasa aka kawo dutse me ya kawo maganar dutse sai a ce maka abin da ya kawo maganar dutse magana ake ta addini addinin Allah a hannun annabawa ya kafu kafuwa wacce tafi ta dutse da haka makircin da suka kulla kaga idan ba zai iya tura dutse ba saboda rauninsa ta yaya zai iya ture da'awar annabta an gane makircin da suka kulla idan ma ƙarfinsa ya kai ya ture dutse to fa ƙarfin kafuwar addinin annabawa ya fi na dutse ba zai iya ture addinin annabawa ba da haka ko ka ɗauki wannan jumla ta fiskar korewa da ƙasƙantar da makircin kafirai ko ka ɗauki wannan jimla ta fiskar tabbatarwa da nuna ƙarfin makircin kafirai duka yana komawa ma'ana ɗaya ne cewa mai cewa du yadda makircinsu ya kai da ƙarfi ba zai iya tumfuke ba zai iya tumɓuke da'awar annabawa ba ta haka da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk ƙulla ƙullar kafirai da makirai ba su iya cimma wannan da'awar ba tare da cewa suna da makirci salo-salo suna da makirci irin na baƙaƙen maganganu da ɓatanci. Allah maɗaukacin sarki yana cewa, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun Allah ce suna son sai sun dasashe hasken addinin Allah bi afwahihim da kaifin harcensu da batanci suke so su bata addini su dasashe harcen addini wa ya aballahu Allah kuma yana ci illa an yutimma nurahu shi Allah tsayin daka sai ya cika haskensa na addini walau karihal kafiruna koda kafirai suna ci sannan hakan nan suna da makirci a aikace wannan misali ne na makircin mugunyar magana suna da makirci kuma a aikace yayin da suke ƙoƙari da kiciniyar su ga cewa sun kawar da addinin ta hanyar zuwa da wasu aikace-aikace na makirci don mai don su kawar da annabi sallallahu alaihi wasallama ko su kawar da da'awar ko su kawar da addinin suna da kuma makirci na hallakar da dukiya su nutsa dukiyarsu domin su kawar da addinin su ko su kawar da manzan kamar faɗin Allah ta'ala innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله تعالى يكي للي كافري ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سنة نتدوكيا domin su toshe addinin Allah su hana ruwa gudu a addini suna hallakar da dukiyoyinsu kamar yanzu nan ana nutsa dukiyoyi don a kawo cikasu addini ba kaɗan ba Allah ya ce fasayun fi ƙunaha Allah ya ce da sannu za su ciyar da dukiyoyin su hallakar da su sun mata kunu alaihim hasratan sannan su yi asarar dukiyar sun yuglabuna sannan a yi nasara a kansu ba makawa wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ya ce kafirai za a tattara su zuwa wutar jahannama Allah ka tsare mu to hakan nan kullakullan makircin su iri-iri Allah madaukakin sarki ya bada labari amma yake makircin duk yadda suka kai suka komo ba zai je ko ina ba ko da ƙarfinsa ya kai ya cire dutse ba zai iya cire addini ba to wannan kuma albishir ne zuwa ga mummunai masu imani cewa wannan addinin na musulunci Allah madaukakin sarki ya riga ya tsare shi kuma Allah ya ɗaukan makansa zai ɗaukaci wannan addini don haka ba yanda za a yi maƙiyan wannan addini su kawar da wannan addini daga doron ƙasa sai lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ga dama a matsayin jarrabawa a ƙarshen duniya amma makirci da ƙulla-ƙulla to ku sani cewa ba zai kawar da addini ba wajibin da yake kanka shine ka tsaya ka tsaya da naka addinin ka tsaya tsayin daka mun za ga waɗansu a kafafen sadarwa suna yaɗa waɗansu abubuwa na makirce-makircen kafirai suna ɗaga kansu hankali suna damun zukatansu kuma alhalin za ka samu a gidansa a cikin iyalansa musuluncin wahala yake sha idan za ka yi musuluncin kai a ƙashin kanka ka yi musuluncin tare da waɗanda kake da iko a kansu to da haka ne musuluncin yake yin ƙarfi ba za a yi galaba a kansa ba amma ba za ka zo kana lakwalakwa da musulunci kuma yanzu can kana ganin turawa suna tsara wani abu sannan ka zo ka ɗaga kanka hankali ka tsorata ka ce za a rusa musulunci ba ku ma za ku rusa shi da kanku amma makirci ba zai halaka musulunci ba amma raunin musulmai yana halaka musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'ummomin kafirai za su yi cincirin a kanku su ci abinci a kanku su walaƙanta ku suka ce ya ma'aikin Allah saboda ƙarancinmu ya ce kuna da yawa sai dai yuyuyu ne kamar tarkatan da ruwa ya ɗebo to kaga kenan yanzu musulunci ya samu rauni ne da ‘ya'yansa amma maƙiyansa alhalin ‘ya'yan musulunci suna kasa da ƙafafunsu suna tsaye da zukatansu a ce maƙiyan musulunci su yi nasara kan musulunci kalla ba da makirci ba Allah ta'ala ka tsaye da daga mu a cikin addininka ka sanya mu cikin salihan bayi abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda na yi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mani اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك في فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم